الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأمير درن جمعة شعبي بوقت الشعبان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba a cikin risala da muke biyawa mun yi darasi guda ɗaya a wannan littafi mai suna ru'usu aklam fi ahkamus siyar na babban malami wa ga ibn sa'id ne sa'adi inda malami ɗaya a gabar da shafi na sha hudu inda ya tashi inda yake cewa ba nan ne ko alƙai'u a amda yana magana a kan wato yin yin amai da gangan mutum ya yi amai da gangan to shi ne zai magana a kansa ya ce bi ayi bi'alin au qawlin yattabi'uhu wato da kowane irin wato magana ko aiki da mutum zai yi dawa dangane da abin da ya shafi amal wani abi hurairah radiyallahu anhu marfu'an man zara'ahu alqai'u duk wanda yake duk wanda amal ya rinjaye shi wa huwa sa'imun alhali yana azumi balaysa alaihi qada to ga shi zai rama wa yusara amma idan ya kirkiro ya ka kawo shi bal ya kabu to sai ya biya guda nawa guda daya rawahu abu dawud wa ghairihi ja al-hikmu al-jibaiya ila al-hikmu shine allura allura amma ta abu ko ta allura kala kala yanzu dan allura kawai numar allura wata kai ya aji kun bi allura kawai yin allura kai ba ya kai ya aji amma idan ta abinci ce to tana kai ya aji wanda za ta yi dajin a matsayin ruwa ko abinci to yana kare haji sai ma da yake wariya bi ma'anar ta'ani wa shara ga shi nan ba wanda take da ma'anar abinci ko abin sha bala hukumuhuma hukuncin su din da su din ko abincin da abin sha da khuruji da min haibi wal nifas fitar jinin al'ada da jinin haihuwa shi ma ma da yake wa za bi ijma'il ulama wannan da ijma'in malamai yana kare haji ha al-ijamatu liman yad'ahu bi sababiha wato yin kaho ga wanda zai samu rauni dalilin yin kaho in dai an ma kaho za ta zama ka ga labai da to ko sai ka babu shi ma ya shiga wa hada ala raji'a min aqwali ulama wannan shine abu da zan ce mafi inganci da zan ci cikan malamai abin da yasa kuka ga ya kawo wannan dan zaka je ka dadda zan ci cika da yawa ko a karatun mu na jiya da muke akan haka da sawa nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin maganganun tarkifi da aka yi na zadin ma'ad shi muka biya ji a ranzu to za ga ya da yazo wannan gabar da wannan kayyin aljauji ya numfa to haka za ka ga aka yi gabar al-hijama gaskiya ba da suna nan fasawa to sai saboda akwai an ƙaru suna ilimi to sai a ranta yawwa to sai yake na san a littafin can da za ku biya da malam gani za ku samu ƙarin bayani domin shi ya numfa zai kawo ma ra'ayoyin malaman da hakikatin cewa zai kawo ra'ayoyin malamai da wato suna tambara kai amma dai a nan kawai kamar wani sako yake ba kawai abin da yake kawai abin da yake kira kai kawai kan kuma tsarawa ta da dalilin kawai za to sai yake da sai mafi inganci shi ne jam'an bainal adillati wato a tattara tsakanin dalilan wa min hada yakimara wa abu dawud an saurana wa rasulullah wanda ya fara karatun murya malam da shi in da ka iya tuna karatun jiya da idan kan ya zo cewa idan hadisi ɗaya da zai inganta a kan wannan magana shi ne ya zo a cikin wato zadul ma'ad amma na ganin da ya zo sai ce ma akwai ruwaya da Abu Dawud daga daga Sauban Marfu'a ya ce afkara na hajin wal ma'ajin da wanda ya kawo da wanda aka yi wa duk azumin ya ne wannan hadisi kun san shi abu ne ba to wa an sabit al-bunani babban talibin Anas bin Malik ne kale yake shi da Anas bin Malik radiyallahu anhu an tambaya da dan Malik Allah ya fara masa yadda yake kuntum takrahuna la ijabata lisai shin kuna jamar kuna haran jayin wato kaho ga mai azumi fa qala la yasha illa min ajli da'at sai dai in abu da dalilin rauni in za a samu rauni to ko shakka babu wannan muna hanawa rawul bukhari yake bukhari ya rawaito na gida umurun la wato umurun wato la tufta an gane ko yawa abubuwan da ba a yin ciyarwa don gani da abin da ya shafe wayyan da filan ya dullu da dalilin sayyin ala anna amilal muftarat sune wato wanda ba samu wani dalili da cikin dalilai da yake nuna cewa suna cikin ababen da za a ciyar musu ba al'aqlu wa shirbu wal jima'u lafiya an gane ko yawa da ci da sha da yin jima'i da mantuwa wayannan ba zancen ramuwa ko za a ciyar في رمضان وغيره من الصيام في رمضان دولة daga cikin azumumi da za a yi hadisi abi hurairah marfu'a saboda hadisi abu hurairah ne yake idan an ciya ba kana wata riba idan mutum ya manta shi ci ko ya sa bala ba falitin ma somo kawai ya cika azumin sa fa inna ma da'amahu Allah wa taqahu domin Allah ya dauka kin sarki shi ya fiye da shi kuma ya zai da shi kaga da ya zai rawahu muslim وعنه عند الحاكم مرفوعا يا دور الإمام الحاكم زوى النبي عليه الصلاة والسلام من أفكر في رمضان ناسيا دون بيت أبو في رمضان إلى لمن سوى فلا قضاء عليه ولا كفارة ba ramuwa ba kafara akwai bambanci tsakanin ramuwa da kafara ko rufe ne eh da bambanci yau da bambanci ba yace khurujul kayyi bil ikhtiyar wato fitowar amai ba tare da zaɓi ba kan gura an ce amda na kuma ba tare da zaɓin ka ba kawai ya rinjaye da kai bi hadisi abi hurairah marfu'an saboda hadisi abu hurairah wanda ya dangana shi zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam yace man zara'ahu al-qay'u aw man zara'ahu al-qay'u duk wanda amai ya rinjaye shi wa huwa sa'imun al-hali yana azumi fa laysa alaihi qada'u ba sai ya rama ba wa yadda ka'a fa yaqdi mun ji ajiyar amma in ya akaro shi to sai ya rama azumi daya رواه أبو داود وغيره وهذا لصيام رمضان وغيره ولا حديث يجاء في رمضان يجاء في وننسى من جمع دون الجيوة دين قوجة الاحتلال يما تركو دون الجيوة لدى نمد قومة قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحرامي رحمه الله تعالى ابن تيمية يتي ومن احتلم بغير اختياره دون الجيوة مفركين مفركين سيجا منين بعد هذا ذهب سبع بسيط lam yasir bi ittifaqin la ba dai ciyar ba an gane ko da abu ta ittifaqin malamai waɗanda suke magabata walau adraka ba'd an-nahar min ihtilal layli ko da aje wani tashin da yaro yaro da wato tashin yin yaro ce daga mafarkin dare misali mutum da yake bacci bari ba ku misali yana cikin bacci sai makara bai tashi ba yayin da baccin nan yana sai sai wato mabarki ya kama shi har mabarki na zai ɗauki lokaci yana da ya ganci kamar yana jawabi sannan rana ta kullu yana wanda yana yi yana bacci sai farka kaga ina san sai ma uzuri cewa da dare kai ne ba ta da matsala da shi da wani ya tashi ba shi da matsala ko idan da dare ne yanzu kuma sai da mabarki ne ganci har kullu rana ko ba rana ba kullu wa alfujr ba ma'ajira alfijir ko inda ba magana rana ake ba wajen ɗaukar azumi a kullowa alfijir to shi ne ma da yake azumin da yana domin a bacci ne an fahimta da jin ku domin a bacci ne to shi ne yake cewa da irtikabul ma'asi mutum ya kai yin sabo yana azumi amma duk abin sabo na ga ɗan waya duka pornography ya tafi gidan kallo ya je gurin tsiya ya yi maganganu na banza duka ababen da kuma suke manya bai yi wa in kana la tuqilu siyama ma la yake wannan duk da ba sa lalata azumi li adami dalili ala al butlan saboda ba dalili da ya nuna cewa azumi idan mutum ya sabo azumin da ya sani babu sai ke lakin na hatan kutu da azumi sai dai ta rage mutum lada wasu kallilun min zawarati allati jaa bayanuha fi qawli ta'ala kana kana karanta wato fa'idar da ake samu na azumi fa'idodin da ake samu da azumi shi sai ta karanta ba su ya kuje kauni da ala saboda bayanin da yake cikin fadin Allah ya ayyuhal ladina amanu ya wanda suka ba da gaskiya mutuwa alaikum asiyam ai furida alaikum asiyam Allah ya wajabta muku yin azumi kama aku tura ala alladina min qablikum kama yadda ya wajabta shi ga wanda suke kafin ku la'allakum tattaquna don ku samu takawa domin yanzu shirya ake za a shiga wata makaranta wadda rizontin da ake so kawai ka samu ba za a je wata zai ka nuka yau ka nuna wani distinction tuwa ko tutu ko tuka za ko wata kiredi a'a so ake kawai in ka zo ka nuna rizontin a ran sa ta kawa a cikin rizontin shi ne makarantar da za a kawai a ran sa ta kawa cewa ya samu ta kawa shi ne abin da ake nema to idan mutum ya je dawo ko distinction ya samu wanda ba za ta kawo aikin banza yi an fahimta da kyau ko shi ne abin da muka faɗa a farkon karatun mu cewa za ka mutane su ta tare ne da yawa yanzu iyaye sun yi tare da kayan sallah sun je buhun wake an je buhun dankali an je kaza amma ba a fara tare da yadda za a samu rubutun nan kyakkyawa a cikin goma ta ɗaya da ta biyu ta mutta uku ce a wata sarauta a uku zo ake kuma kowace sarauta a baka lokacin ta ga muka kawa an fahimta da jogo wannan shi ne abin da ake bukata a cikin wata ramadan na bakwai kai fa yadda bai sai mu yau mu yaya mai azumi zai biya yinin sa idan ana bin kai azumi ya zai biya a sunnatu lisani an yaqdi yawma siyami bi da'atillah hakun kawai misali da bakwai idan za ka abin da azumi ke rashin lafiya ko al'ada ko haihuwa ko tafiya ko wani dalilin da cikin dalilai ya wuce ta to wanda zai biya bayan azumi ya wuce sai ka ga da duk wani rashin mutunci da ake ji dora domin wai ba a ramadan ba ne ko fahimta duk da cewa yanzu ramuwar ramadan ne shi ne ma ne ya zo ɗauko wannan gaɓar don ya taɓa mana ita sai ce a sunnatu lisani an ya ƙubi yau masu yani bi na ajin layi sunna da ya ajin bi duk ranar da zai ramuwa to yadda yake biyayya ga Allah a cikin Ramadan ana so na ranar ba ya dinka biyayya ga Allah min muhafazati min muhafazati ala salatil jama'a dangane da kiyayewa dangane a wato dangane da kiyaye sallar jama'a a dangane yana zuwa gani ai da abu ne za ka kowa alaihi sallahu kowa ya iya zuwa masallaci haka ne za ka masallaci a zuwa ya fita a zahar da fita la'azar masallaci shi kan zai na gane yayi da shi an bai da jin ko to shi ne haka ce hatta abin da zaka yi rabuwa ana bukatar wannan sai to shi ne yake ga mana ana yake to wa mudarasatin wa mudarasatin lil qur'an da karatu alqur'ani wa du'a da yawan addu'o'i wa zikri da zikirai wa sadaqati da sadaqa wa ihsani lil ibad da kyautatawa wa insan da zaka yi rabuwa a azumin Ramadan ta saba duk rana an gane ko da rana sai kai daraja da biyu ko gani ta to yanda za ka yi ramuwa ba ana so ka gwada an bai da ne ko wanda ya ke ramuwa ma ana so ka gwada ka saba duk randa za ka yi azumi sai kai azumi izu uku sai kai qur'ani izu uku ko izu biyar to sai aka ce randa za ka yi ramuwa ma an san samu ne ka gwada wannan abin da kake a Ramadan والبعد عن المعاصي ده يسجل بابو ده جوه الإيمان اللي يروي يا رب تعالي من بابا أنا جبتي تعالي تعالي في بالا بيجي على الله بيجي تو والذنوب إذا ذنبي كجيرة كما قلنا أي wannan limanci da annan limanci daukan magana duk sai ji ne ko sai a ce jiwa da gulma amma ne ba wuce yake bambanta aljiwa da wannan limanci ne ba mutum riba dai a larabci shi ne duk a kasa riba ya karau sun fuska muna gurbi yanzu rayuwa shi ne kaga kamar sun fuska ko a shi duk ba za ka riba ya karau ka ambaci dan uwanka da abin da baya so shi ne girma a shi kuma wannan akwai cin fuska ke nan so sannan baya nan ka yi magana sa kuma shi ya nan nan baya nan ka shi ne kuma ko muna fuski to wannan shi ne dai bambancin wa kaunin juri da zai ka kariya za a ce wai yayi kai wani yanzu za a ga yau ya zama abun ba karan doke cewa ya yi kai jike na kuma ya wuce a yayi ba wallazu da ya kai canjin dan ce mara amfani ke ko wannan zari ne mu'alama da kallon mata zaman makokin da ba gawa za a ko dai kalla a waya ko ya zo zauna a bakin titi duk wanda ta zo ta ya san matar wane wannan ta zuwa ne to da azumi ya dera amma azumi na wucewa zai ramuwa kuma sai dora ila zai da zalika zuwa wani haka wa iska wa karka da nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance idan la kiyo wuce jibril fi ramadan idan malaika jibril ya hadu da shi a watan ramadan a jiya da bil khairi min al-ilmi al-murtala annabi alaihi salatu wasallam ya fi ya fi wato mutum ne mai yawan alkhairi ya fi guguwa kyauta na ina yau ba ku wannan misalin guguwa shi ne ka tambayi ba kan kana so ka gane sai ma a waje ka sani idan ka tashi ka so za ga har kura zo ta zuba ba ne duk kyauta ne ta bada ma baya da jin gida an yi motsin duk yawa ta mutu kura kyauta ba ki tambaya ba ki kyauta ta ba ki ka tambaya ba to annabi ya fi guguwa kyauta sallallahu alaihi wa sallam ya fi kowa bai da goyi ai kowa da duhu ya yayi zuciyar kowa ta yayi ga su ba mai kyau da tsari ga kyauta ba da farmato ba haka ma da ayyuka da mun je a cikin farashi an gane ko to sai yake to kamar shi kan aiki kamar da yazo a bukari da muslim rawal bukari an abi wa yara marfu'a ya zo daga imam bukari daga wato marfu'i zuwa shi abu hurairah ya danga ta zuwa ga annabi cewa mallaka da kaulan zuri wala amala bihi fa laysa lillahi hajatu fi an yada amahu wa jarabu mallaka da kaulan zuri to ba wata ga duk wanda bai ba magana kariya ba wala amala bihi da aiki da kariya فليس لله حاجة الله ما يجد بكاته في أن يدع نعامه يبكر أبنتي وإسرابه لكما أبنتا أبنتنسا لأبنتنسا ولا يستقي ما فضل عليك أبنتن با أنا أبنتن يا أي سيكي وبنجا كما بيجي كريا يلا وعنه رضي الله عنه ورفوعا لأبو هريرة اليوم كم يسأل من ليس له من صيامه إلا الجوع نو نو لما تأذي لنا غبات لنا أذي في يوم الصور wa kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa shay'a nawa nawa ne wanda ke sai wanda ba su da ladan sai wanda ran sai ladan ho sai ho da ran kawai Allah bai wa ladan ko ne ba rawu amal wa gairu fa ya ba ji alkhairi a kudu wa ya ba ji alkhairi a ya kai mai gaggawa zuwa ga alkhairi ka gaggauto wa ya ba ji alkhairi a ya kai wanda yake tare yin kai kai kuma ka taƙaita na takwas mubahatun fi siyam ala wanda ke halal wajen yin azumi wala dalila yamna'u minha bal ba'du hada ad-dalil ala ibahatiha wanda babu wani dalili da ya hada bar wannan magana wasu daga cikin su ma da yayin sun zo a nuna cewa lallai sun halatta yadda da misali a a cewa ku misali yin asuwa shi da azumi ba dalilin da ya nuna cewa ba za a yi asuwa ba babu shi idan mutum sai ne kumfarki amma ba zai je yau ba kiji da matsala ko burok ko azuwa jibiya halatta wa huwa mustahabbu tiwal al-yawm al-hadid tiwal al-yawm ya wato mustahabbi ne an so ya rika goge bakin sa a tsawon yini saboda hadidi kun san wasu daukan ce da aka ce warin wato bakin ne azumi sun dauka sai mutum ya wuce bakin da yayi girin wa girin tukan Najeriya an gane ko ba ya goge baki ba aka ce ni ba in kasta ne kaje kan ka ibo sai babban hajjika ne yake in ya tsau lokaci ba abinci sai ka ba da wani odu wannan odun maraiku suke so ba na bakin ka ba mai wannan tutar Najeriya din baki ba an bai da ke ko yau wa duk ko da bakin ka wannan baki ne na fitowa shi ake cewa maraiku suna so ba warin baki ba yawa abinda police din da ko kuma sai irin odun din da hanji cikin da yake rayuwa shi ne shi malaiku suke so to sai yace laula da asuka ala ummati hadisi ya tabbata annabi yace ba dan kankan da al'umma ta wala amantu bi suwaki inda kulli sala da rawu mutum da yin addu'a ce a ko yayin ko da sallah kaga wata ruwaya inda kulli salatin wato ko inda kulli wudu yayin ko ta alwala wa huwa amun fi kulli waqti wannan ya gane ko wannan lokaci wai kuma ne ramadan ya kunshi ramadan da gairu da wani sa wa kullu ma warada bil mar'i minhu bisayyi duk abin da ya zo ya ce kar a yi asuwa ci da mai azumi ba da ibu da inganta ba kaga ko mula haka ake karatu ya zo yanzu ko ka san hadisi ko baka san shi ba wani ya kira ka yake ba ga hadisi da za annabi ya ce ba ya asuwa ci ba sai ya ga ba kauje da ke da inganta ba me yasa saboda manyan malaman sun gawo ba ka ko mula kaba ne saboda ya ce ba su wani hadisi kai baka ga magana hadisan ba amma kai ya wutar da kai ya baka ina amfani da ta an ga ko sai ce ba duk hadisin da zaka gani yazo ya ce ma babu kyau yin addu'a ce da mai azumi yace kowanne ne ne da inganta ga daga mawdu'ai sai bari da ku kama ga da ba'du ahli ilmi kamar yadda wasu daga cikin ma'abota ilmi ne suka faɗa ba asai ne yake wa junuba idan mai azumi yawa yi gari yana da jaraba shi ma ba ya kare azumi yanzu baka wuce ana aisha wa ummu salama radiyallahu anhunna aisha da ummu salama Allah ya kara musu yadda me yasa yake an wannan dace an ba ba wa zai gina zama dalili da aisha da ummu salama da ni aisha da ummu salama idan azumi na me yasa ne ce radiyallahu anhu ba wa ita inda matan sun haura sun haura guda biyu sai a ce alhunna ko to wannan ko yana nuna halaccin fitani wani ya hararo ya ce ai zo da mahaifin na da Aisha haka ne mahaifin na da Aisha kaga ai sahabi idan ka zo magana akan sahabi an Abdullahi bin Umar sai ka ce radiyallahu anhu ba ba anhu ba anhu ba ko domin da dan da uban amma na Abdullahi bin Mas'ud da yake rabbi Allah wa anhu kun fahimta to zai ce saboda to in kace saboda ina waka ya shigo sai mu ce wato idan na muke shigo cikin mata alibu tazira wato alibu tazmiya ake wato nuni nutu ake sawa ko kuwa wato mimul jama'a za a kawo yanzu idan taron unguwar nan gaba ɗaya hausawa duka mata ne gaba ɗaya idan da jariri guda ɗaya za a yi magana da su yaron jari a larabci to Allah ya kara muku yadda an gane ko to sai yake ina ne gura Okay, na, na, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب النبي عليه الصلاة والسلام الفجر نار السلسة العالي ينا بجنبا من أهلي لجيارنسا ثم يبتسل ويقوم سنة يوانسا يأذننسا متفق عليه دين المفوضة والاستنشاق بلا مبالغة شاق الوجه واتو قرقرة الماشي da shaƙa ruwa ba ta da wuce gona da yiwu ba ta wadda da wato kaiwa mashiƙa ba yayin da ke da gina sabira marfu'a saboda hadisin da ke dan sajira marfu'an wa malik bil istinshaq illa an takuna sa'iba annabi ce kai mata da wajen shaka ruwa sai dai azumi kace dawo cikin da jiwa gairi dan al-ittizal wa law ba'da zawal mutum ya goye wanka abin da za a da yara suke damuna yara za ga mutum ya ta wanka ko in ya diga wani ya dan rubuta ba mu gani ko abu da ya fara da wannan to da haka shin yin wanka ko a gurin manya da wanka mutum ya kuma yi yana da mahalli yake yi da al-istizal wa ruba da zawal da adami dalil mani an ba dalilin da ya hana kai wanka ba kai ka biyo ban ma ga wala ka ba kai kai ba dalilin da yake ba za ka wanka an gane ko ha al-qublatu lis-sa'id bi shay'in adam al-inzal shine kumba kumba da da bature yake cewa shi ga mai azumi da iyalinsa amma da jaradin kada yin zani ana ja radiyallahu anha qalat قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم annabi alaihi salatu wasalam ya kasance yana sumbata kuma ya rungumi iyalin sa yana azumi wa kana allahu kuma ya yi amma ya fi ku iya kiyaye kansa da hadisi ya kawo suka baka wasu yake da shahawati shine mu irbi ya fi ku tsare sha'awar muka ba mu da nan to bari tambaya ana tunda abu da nake inda sai zai zo da ya sun ba shi iyalin sa sai sai mani ya baka me hukuncin sa kafara ne ko ramuwa ramuwa zai to shi ke nan sai ya bani da ba mani ne ya gaba sai ba ya fita sai shi gaba da azumin da ba abin da ya saba azumin kenan na kun yadda da shi kun yi juru ba azumin da yana nan yanzu wanda yana bi yana azumi azumin da na ko baya da yana amma bai so ka ko yawa yawa hamza ibn yunus cewa ya haka ibn yunus da kan ajin tsarin da haka cewa ba bai so ka na rujina yake cewa mutafaqun alaihi wa wal ibru dairul mubdiya da wato yin allurar da ba ta magani ba ba ta abinci ba kai at-tadbiyatul ilajiyya wanda ake yin ta likitanci kuma ta magani ba komai kawai allura yanzu kana malaria ka duba za ka karya ba ka tsira ma allura azumin ke da in ka za ka labe ta ne to duk wanda ake ma a matsayin ruwa ko abinci ita ce take karya ya kamata a rubuta wannan wanda ake wa ƙaro ruwa azumin ke yana nan ko ya kare yawa shi ne an magana an kare da wata ma a jikin ruwa wannan domin yanzu muka gama magana ai ruwa tsara mutum ba ya san abincin za a je maka masa yawa kai kai cikin doke ne ba zai yi ka kara mutum ruwa yanzu ai kai da ba zai asara bare ko to sai ce ya gani dalilin maliki ne ha saboda rashin dalilin da ya hana haka zai zauko da amiri da haja tantana abinci ga bukata iyaye mata a gida suna jinki ko kai goro ka ta gudaji ko wani guri wani guri kai kai abinci ka ko kai kuma kana aji to ya ya halatta ko ya halatta ba ya halatta kada ibn abbas amma ba kan karewa ya ji ba zai kada ibn abbas Allah ya kara muku ya dace la ba ka an yazo kan kan babu ne ji mutum ya dan tsari kan wani wannan wato wani abu ne kama da zuma ko yawa wancan da wani abu malami da kuma an kawo ko huwa sa'id bitika ne ji gaba ko goran sa da azumi wajen da ba gurin cin ayi gefen hanji duk wanda ya bayani ya sani kyau guda hudu ne biyu an gane tsani zaki wane ne duka aka kawo ki zo da haka akan harshe in ka dan dauka tsora abu ko inda da je yaro ne da kai je ga yaro ya yi yaro ko yaji bi ba sai ka haɗe ba haɗewa ko ayi ne aka yi da jego yawa a don ka haɗe ya zuwa ka kare Allah ya ba ai ba haɗewa a wala kuma an gane ko yawa to sai ce ana yara ne ko to yake al-mujahati idza lam tad'u yin wanda mun ji rawahu al-bukhari mu'allaka ne hadisi mu'allaka wai wai hadisi mu'allaka ba da ya hadisi to wai hadisi mu'allaka to al-hadisi mu'allak wannan hadisi ne ina ga cewa hadisi idan aka zo yanzu isnadi kun kai da kyau ko misali yanzu za a yi riwaya malam gaci yace ya jiyo daga wajen malam Usman malam Usman ya jiyo daga gurin malam Musa sai kuma ka ji a guri da misali haka isnadin yake kun ga da da ku da aka zo shi malam Muhammad zai ruwaya sai ta ji ruwaya da isnadin sai ya aji malam gaci ne ki faɗa sai faɗa malam Usman ya zo kansa sannan ya zo kaina sai a ji hadisi ne mu'allal duk kire wato rawun farko sai ya kira hadisi mu'allal rawi a farko ko na ɗaya da na biyu ko na ɗaya da na biyu da na uku ko na ɗaya da na illa an yi kace a jere shi ne mu'allaf kun fahimce ni yanzu mutum biyar ne a usuna da sun kace su duka dukkan su a jere ne mu'allaf idan ka cire guda biyu a jere mu'allaf guda uku a jere mu'allaf amma ana nufin fada a farko in aka kiya ne junansa daban yawa to shine yace amma da hadisi mu'allaf da inji ne amma wanda na bukari da muslim إذا بيان وعلقه البخاري هو وكرده البخاري معلقا بإن تجوان هذا حديث البخاري معلق بابا أعلون نجيب المجنة لسيد البخاري إن يبقى تمورا بابا kun bai da yau yau wa ta moriya ne ko za a ce bukari ne da ta amma hadisin da Allah ba duk malamai sun ijma'i ya ya inganta to sai ce al-ijama wa wasalahu al-bayhaqi kun ga imam bukhari bayani ne zo sai kawo shi da cikakken isnadin sa wannan gurin da aka dalili dukki sai sa ya kawo al-wajra wa gaini da wani sau sanadu wa haka sanadin sa ne kyau ha al-hijamati idan lam tabawu yin kawo idan ba za ka raunana ba an yi da abbas radiyallahu anhu wa kana aita da annabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa sa'im annabi yayi kawo al-hali yana azumi رواه البخاري وقيل على أقلت تكرهون الحجامة للسائل أنت بيان إن كنا كامر يم كهوغ من أجل قال لا يجاء إلا من أجل البعض جنين جي غلنا جي يروني يزو يرقى كوما ما وتكيلا رواه البخاري تا الكحل للعين تا قل لي أئده لعدم الدليل المانع منه سود بها دليل بيانا فاقمي والحديث المروي بالله عنه منكر hadisin da yazo yana hani a ganyen tozali da azumi wa wannan hadisi da muka wal munkarul fardu bi rawu gada ko kama ka da ibnu ma'in kama da ibnu ma'in ya faɗa to sai yace a nadara alil azab suwa yi ma abu ta'udi daga cikin waɗanda ba za ba a garbar azumin ƙwarar wato idan ba su ja in su ja azumi ba ko ba wa hum ala kitabin sai ka fi gida biyu a man yurakisu lahum fil fi'l ويجب عليهم القضاء wanda ake musu wato uzurin cewa cikiyar amma kuma su ga azumi cikiyar amma kuma za su rama na daya almaridu alladhi wato afwan kai wanda ake cewa su ga azumi amma za su rama na daya almaridu alladhi wato yajibu alaihi sawmu aw yaduru duk mara lafiyar da azumi zai wahal da shi ko ya cutar da shi Allah ta'ala ba man kada minkum maridan aw ala safar duk wanda ya kasance mara lafiya a cikin ku ko yana gaba tafiya fa iddatun min ayyan ukhra ya'di azru fi wasu kwanakin da ba ba al-musafir makaji lil ayyatin mutaqaddima ko da ayyuka ta wuce ba man kana minkum maridan aw ala safari kana ana bin maliki kunna musafir ba annabi sallallahu alaihi wasallam an zamani yake muka da ke muna tafiya tare da annabi alaihi salatu wasallam walam yu'id as-sa'im 'ala al-muftir li ajli ba'a audata wa wanda yake ja wala al-muftir 'ala al-sa'im haka wanda ya ja kuma ba a aibanta wa mai azumi mutafaqun alayhi akwai zabi kenan biyu al-hadith wal nufata bi al-ada da jinin biki bana bi sai da kudi marfu'an alaysa idza adat lam tusalli wa lam tasu annabi alayhi salatu wasallam yace shin idan mace tana al'ada ba ba ganin ba ta ba ta wa sallah kuma ba ta azumi fadalika da kusani dini wannan dogon hadisi aka kai dole wannan shine tawayar addinin mutum tawayar bukari jami'a alhibru bil darura kan azumi saboda darura ka in tsadi ma'sumun min al-zara kamar uku da wanda ya dilliya cikin wato wajen wato wanda ya fada gurin da zai dilliya wanda ya fada ruwa aw da alaki ko gobara aw da hadari ko gurin da ya afka ya fado wato gurin da ya rufe wala ne shi da zalika illa bi taqwa bil ista hakan ba zai taba yiwa ba in ba da tsoron Allah ba ta hanyar kan azumi abun nufi wanda ya zo yanzu gobara ta gama yana aikin kwana kwana aikin ya gara wacce da su da su suka wuce a nasu ko kuma wani ne ba da ruwan zai da kuma ya za a waza ni da ba da ruwan wanda garin ne wanda saboda ba ke rike da energy je da ake ce shi ma abiji kun bai da alƙa ko idan zai zo ke saboda iyo a ruwa yana buƙatar energy haka ne da masu ruwa wanda suke shiga ruwa za ga suna gayawa cewa aisha zai je ne farin da shi wata ruwa zo da haka idan ya zama wannan ruwa ta kama shi an haka babu komai na biyu man yurake su lawon jirgin wa ta zuba da yuma nasiya wanda aka yi musu sauki cewa su ja ajiri amma sai sun ciya na daya a shekul kabiru wal ma'atul aziz da tijo da tsohuwa fa an mujahid an bin abbas annahu qara'a wato mujahid babban talibin ibn abbas wanda kamar suka tsitsinewa wannan fa mujahid din sai ya soke qur'ani tafsiri a gaban Ibn Abbas da uku tun daga Fatiha a hannun tun daga Fatiha a hannun sai dai a gaban Abdullahi da Abbas sun kuma ne Qur'an wanda Annabi alaihi salatu wasallam ya ce Allahumma fasihu fi dini wa alimu ta'wil wanda Annabi ya gaya wa a ɗaliban ana cewa Ibn Abbas za ka yanke mujahid ikrima ire-iren su ake ba amma wallahi kunne na nabi sun tsitsi ne maka kamurawa tun farkon ba da karatu saboda haka kaga masu malaman tafsiri ke kai ke tafsiri bakkara wuce na su kuma bakkana ka sai ce wa alal ladina yuqiquna wa fikra'a yutawwiquna fi yadu ta'amu bakati na kuma yuqiquna fi yadu ta'amu miskin wanda suke da ikon yi fi yadu ta'amu miskin za su ciyar da abincin talaka wannan kenan to babban da ko suna da ikon yi jiya mun biya matakan da aka wajen da ake gida da uku na farko zabi aka bayar shine na farko na biyu sai aka zo aka kira zaɓu aka barowa wayannan sannan na uku sai rawo gabar da muke a kai yanzu kawai wajibi ne ku kiba alaikum musiyamu wannan matakan guda uku su ne matakan da malai suka ce an wajen ta azumi a kai kale da huwa shaykhul kabir alladhi la yastabi'u siyam shi ne dattijo jibul abbas wanda ba shi da ikon yin azumi fa yasiru wa yad'amu an kulli yawmin miskina sai ya ci abincinsa ya ciyar da biki a kowane yini ya so sa'in min hinka rabin kwanan alkama kawai abinci za a wanki da fafiya kwano ya yi ta rawu da rakulini wa sahahu wa kana ajma ala hada ulama bare sun hada kan wannan ijma'i ba almaridu maridan mujmina wanda yake rage lafiya ne lafi da kafiya wata kila chronic ulcer shine mujmina irin ciwon da wato yana ce wanda an yanke kauna ne ya haka lokaci yana tare da shi kuma har yanzu bai wanke ba sannan likita ya ce kawai ya hakura da azumi to wannan ko kai ba babu shi ba yana ciwo wanda bi la yurja zawalihi aw burui shi ne shi wanda ba a fatan tafiyarsa aw aw uhu ko kuma warkewarsa bi jahalati tabibi an an gaba da shaidan likita ala adil adil kun san dama abin da likitanci yake bukata abu biyu ne kawai ba da jan mata kone mutu abu biyu ne kwarewa da amana kwarewa da amana in ka samu likitan ne wannan tabi'a ta gama wa hukumu hukumu ma qabla hukuncin da irin hukuncin abin da ya zo a bayan sa shi ne wanda muka ba jim alhamil wal mawdi mai juna biyu da mai jayarwa ala sahihi min aqwali ulama ya zo a ingantacciyar magana daga zantuttukan malamai bakar kala bihi ba'dun sana wasu daga cikin magabata sun faɗa ta da ibn bin musayyib wa ta ibn bin zubair wa ikrima wa ala wa qasim bin muhammad wa ishaq ibn rahuya kama hada zalika anhu al-imam at-tirmidhi fi jami'ihi kama yadda imam at-tirmidhi ya rawaito a cikin jami'in sa sunan at-tirmidhi ke wa hiya fatwa ibn abbas yake fata wannan abbas ke wa ibn umar radiyallahu anhu ajma'in Allah ya yarda da su duka ولا مخالف له ما من الصحابه با wanda ya saba musu cikin sahabbai kama na ta'ala zalika ibnu qudama dai da ibnu qudama ya santo haka cikin al-mujrim ka dai na cikin littafin da aka ce dalibin ilimi da shi da shi to so al-mujrim ba da ibnu qudama al-kitabu hudu da aka lissafo ba har sai yana da shoko ta Allah ya bayar da akwai al-mujrim to sai ce wal ma'ana yaqulu hada ko yi kawai hada wato walau kila bi wujudi al-qada'i farubbama takunu al-mar'atu hamilan thumma li'amayn murdi'an walau walau kila bi wujudi al-qada'i kana da kana ibn umar kana ibn umar ibn umar yace al-amil wal murdi'u yuftir wa la tadbiki ka Allah ya yi yace da juna biyu da ni jayarwa za su ta abincinsu wala ta ɗubi ko ba za su rama ba shi ne abin da yake ne an gane ko za su ciyar kenan ba za su rama ba za su ci abincin su su ciyar a kowane yini ai da wani ne magana da ta baya amma ba ramuwa dara kudi ne wa sarahu dara kudi ne wa sarahu wal ma'ana wa qawli qawli hada ba ne da take karfafa wannan falau kina juzu bil qada inda za ka ji an ce wajibi ne shi ta rama fa rubbama takunu al ma'asi inda za a ce wajibi ne sai rama sau da yawa za ka gama ta'amilan tana mai jira biyu sun mali amoni mubi'a sannan ta shiga da biyu tana jawo sun ma amilan mubi'a sun ma amilan sun ma mubi'a sannan bayan nan ta kawo ɗaukar juna biyu ta kuma haka ko da biya da kenan sai dai ana bala'i daga juna biyu sai jayarwa wa ya tara gama alaiha alƙaba idan kuka dora mata wannan tuwo ramuwar za ta shawo wata shekara da shekaru sai ka ji ana wuce ramuwa shekara goma ne malamin suka ce to wannan dalilin ne za aka ce ba sai ta yi ba wa hada min at-taklif alladhi la tuqiquhu nisa wannan ko yana cikin abin da aka dora mata da ba za su iya ba ولا يكون حين إذ رقة كما إذا كان يوضع هذا بطبات التوكيبة والله أعلم كل دليلك إن كجاء أمباري فتور تسير وفي كرامة تسير فتور مالكية kawai sai ya ji ko wani zai rabu wannan magana sai ya ji a cikin malaman mu ya ce kaza to kai ya faɗi wannan ya ɗau ra'ayin malikiya shi ke nan na goma hukumatu man aftara bi ramadana muta'ammidan to ga wata gaba hukumar wanda ya sha azumi da gangan a ramadana ana bi ma mata bayani su zai bin abdan ke qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul baina ana na'im wata rana Allah bacci in da ta ni rajulani sai mutum biyu suka zo fa aka da bi dab'in suka rike ka ba fa aka ya bi jabalan suka tafi da kan wani dutse wa'ara irin mai tsantsin nan kurman dutse an gane ko fa kana suka ce is'ar hatta idza kunta fi sawa'il jabal ita hawa an sai ka je tsakiyar dutsen nan bai da wato bai da bi sauti shadidi yace ana hawa kawai sai na ji wata kara mai tsanani وقلت في نفسي ما هذه الأصوات وأن صوت با قال في نفسي هذا إيواء أهل الله وأن الخوف فيهم مثلا كوتن فيهم في الإيواء هو عواء بالعلم فيهم كوتن ثم انطلق بي فلن تقوم تبيع لي ما يكون فإذا أنا بقوم معلقين بأعلى سيدهم يجي القول زي ما كنت قلت مثلا أعلى هذه تعويض مشتتة أشداقهم أن تبقى labbansu tafiya a gida ko daban labbansu da ya rasa gera zubar da jini ba kun ji sai nake mana hamula yake wannan mutane guda biyu su waye wannan mutum biyu guda biyu ko sai yace haula alladhina yuftiruna qabla tahillati sawmi wa'annan su ne masu kalla azumi kafin su kai azumi kafin rana ta fara rawu bin hibban wa ma'ana qawluhu ashdaqu ma'al jawanibi aqwalin gefen bakin su shine ne labba wane mutum wa ma'ana qawluhu qabla tahillat sawmihi yace ai qabla waqtin iftar bi kalili saura minti 15 ko 20 kawai sai kai ya alu ta amma an yi an yi wani iri minti kadan ba kai ba malla ya zuwa ba da yake to ina ga wanda baya azumi wanda da ke azumin ma ya karya amma wannan narkon ina ga wanda baya ayyadan billahi yana neman kari a gurin Allah kun ga wanda hadisi ibn Hibban ya rawaito ya naja da ya mu jari da magana hadin ta wata rawana wa huwa min a'zam anwa'i siyam yana da da cikin mafi girman nau'o'in azumi ko bi mabahi akwai mabahi a cikin sa ai bayan daya na daya fadluhu fadalaka an abi hurairah radiyallahu anhu marfu'an wa man saba rawana imanan wa kitaban bukira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya azumi wata rawana yana mai imani da neman lada gurin Allah za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa muka faɗa alaihi wa anhu radiyallahu anhu marfu'a ila da kana jawo ramadan annabi yace ga masa ramadan ya shigo wuce haka babu sama za a buɗe kofofin sama shi ne kofofin aljanna ko aka wata ruwaya ta nuna wa fi ruwayatin aljannatu ga gina ma wata ruwaya kofofin aljanna wa fi ruwayatin rahama wata ruwaya ta ce kofofin rahama wa gullikat abwabu jahannam za a kukkule kofofin mutane wasun filati ta yi sannan za a samu iyawo ta yi tsaro kafin shi ne sun filati a salatin shi ne kafin za a samu shi ne ba ana nufin ba za ka ga ni aljanu da azumi ba wasu na yin tsawon canjin wani eh ai aljanu kala biyu ne wa anna min as-salihin wa minna wa anna min al-muslimin wa minna al-qasitin ne da kai da nau'in mutane akwai kafirai akwai musulmi a musulmin ma akwai waɗanda ba ta ji su kuma aljanu haka to in kaga wata tayi aljanu da azumi musulmi ne ba mara ji ba mara da take ya ina ba ku fahimci wannan kun ga ba sai karo balle da ta mura ta ce an ta karo ba sai karo kun fahimta ku ba mutafaqul alayhi wujubu siyami wadatin adamtarsa kada da Allah ba mai ce da min kuma shara ba su ai ba mana abara duk wanda ya halaci wannan Ramadan da cikin ba ya zo lalle ya azumta يجب على كل مسلم بالغ عاقل واجب ne duk musulmi baligi ne hankali mutumin ne wanda yake mazaunin gida tsari da alayhi ne iko kalin min al-mawani wanda yake hukunta da gaban abubuwan da za su hana shi kana aiki kama ana ada wanda ba shi da jin haihuwa bin nisbati lin nisa wannan dangane da abin da yake kuma kace bakare da bidalika haka ya fitar da fadin su cewa wal kafiru wato kaga al-kafiri baya ciki ya fitar mana da kafiri wata jiri ya fitar da karamin yaro wani majnun da ma wata shi ma ban da shi wani musafiri da matafi wani gari da mara lafiya wani aidu wani nufata da mai al'ada da mai jinin jiki wani adillatu ala hada mabsudatin fi kutub al-fiqh al-islami dalila akan wannan an kin fito ta a cikin littafin musulunci duk wanda ya koma zai gani din al-hikmatu minhu yake wato hikima da gane da yin azumi tawfilu taqwa samun taqwa wata zikiyatin nafsi da tsarkake zuciya qala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun dal alama ce tuzufi alamomin tabbatar azumi إذا علامة إذا في علامة مو ومن تتل تتل عام عن ذلك واتو تتل يكما تحقو دبي ko a samu dai ko dubbi da haɗu na ɗaya abu ya tsiri da ganin wanda Allah ta'ala ko mai shahida ne kuma shara an shahida ilaluhu wal awu ya halittu wanda kuma ya gani ana ji wa yana barku an sumu li ru'yati wa aqbilu li ru'yati ku ya azumi idan kun ganki kuma ku sauke idan kun gani bayan kuma alaikum idan an ja magance muku shi ba a kuma nawa idan ta jaba na 30 ku cika wajen jaba ne zama kwana 30 wannan wajen da muke ciki ke muka yi kuma alaihi na biyu ikmalu idan jaban 30 ne kuma cika wajen jaban tsawon kwana 30 zai ce wato ni yana hadisin mutaqaddim huwa mazhabul jumhur saboda hadisin da ya gabata shine mazhabul jumhur na ga biyu hadisin da ayyuka mun fita da ba a ne yake hadisin da suka taru wato rauna ne hadisai da suka shahara suka wada dangane da hadisi sun wada cikin mutane da kuma hali to da yake za mu ambato su don ku kiyaye su ba dan ku yanki da su ba na daya man afkara yau man mera wada min jami'a ujrin wa la marabin lam yaqdi yusamu dari wa yusamu duk wanda ya ja azumi daga cikin wani ne daga cikin yin nan ramadana ba da hada wani uzuri ba ko rashin lafiya to lam yaqdi yusamu dari inda dai azumce zamani gaba daya ba zai isar masa ba wai samu koda ya abinci zamanin duka da aba wai gurin hajar wa jama'a wannan musnad da imamu Ahmad in ta koma cikin zaka gani shi ma ya ga a baki kuma nabi su mu tafihu wannan hadisi ne da yawo ku yi azumi sai ku lafiya bai yanda da ba to kani ya ba a baki a cikin nairu lawa wa jama'a da sauran malamai sanan na uku لو علم العباد ما في رمضان لتمنت امتي ان يكون رمضان السنه كلها wannan ma yana yawo a bakin masu wa'azin jirgi da mutane sun san wato abin da yake bayi sun san abin da yake cikin ramadana da sai rika burin ramadana ne ta zama shekara guda mawdu'u bi fabricated ne wa tsarewa da aka wuri mun jauji wa jama'a in ka koma cikin wato al-mawdu an gane ko tazkiratul mawdu'a na ibn jauji zaka ga ya kawo wannan a ciki na hudu kamfin yuktin na sa'imu wayan ƙudnan wudu abubuwa guda uku suna karya haji suna karya mai azumi azumin su sannan suna karya alwala daya alkaji bu karya warji wasu da gurba da wato cin fuska wannan yi mace da gurba wannan zan rija wasu da kallo don sha'awa wanda ya nuna alkaji ba da rantsuwar karya bai inganta ba maudu'i ne da aka wani gurin dauki ana da yawa azumin barbara shi ba sai ce wa jama'a na biyar inna sa'ima ila akala inda huko kila inda hu sallata alaihi malaika wannan ba yana yawo cewa duk da azumin da aka ci abinci a gaban sa da kuma su ce gaban sa suna taimar addu'a hatta ya kudu akalahu hatta sun gama cin abincin su da aba wani albani albani ya dawo da dariba na gida ahabbu ibadi ilayya ajalu shukra mafi soyuwar bayi na zuwa gare ni shine ne gaggau da gudalaki kun ga sai da ku gane addini amana ne ai wata da yawa za ku ga abin maganganun da suke goya muku baya ta hanya ingantacciya yanzu kamar ne gudalaki gudalaki gaggau da gudalaki ba ku da hadisi akwai hadisi to ba sai ka ko da kanyar ba shine kawai abin da ake so ka fahimta an bayyana da kyau ko yawa to shine yake daifin na bakwai ya yi wa nasu kada a zanna kun shaharu da abin ya ku mutane a isa wani wata mai girma ya lullube ku ya zo ya same ku shaharun dini lailatun a cikin wata ne da wato a cikinsa akwai wani dare da khairun min alfi shahar ya fi dare dubu don Allah wannan babu da aya to ba sai ka yi ba da rasu kan yi khairun ko muna da shi kawai da ya ga ya ji an kadini ba san zuciya ba shahar ja'alan lahu siyabahu faridatun wannan ƙarya ne waɗanda Allah ya sanya wato azumtarsa wajibi ne wannan ƙarya ne baka da aya kana da ita kutiba alaikum siyamu ba ƙarya bane sai ce shahar jini ne na tsara wa siyamu lailu tadawwa da kuma wato wa siyamu lailu tadawwa sai wata ranka kuma na kula ne ba haka bane amma ba dai dai annabi ba za ka karanto ka ce annabi ya ce ba man ta ga lawa bi bi kislatin min alkhair duk wanda ya kusanci wata da wata dabi'a ta alkhairi kare kamar addaba ne da sun ji ma ciwa ya ka kasance kamar wanda ya yi farilla ne a koma bayan sa wa huwa jaru awwaluhu rahma shi ne wannan da farkon sa rahma ne wa wata duhu makira tsakiyar sa gaba wa asiru wa aisku min Allah kan jansa in tawa ne daga wuta ba'idu babu abu hatim ya jama'a ta gani to saboda da duk wayannan abubuwan idan ka duba kan tawa da gobe ba kuna jiji da tace kuna da ji babu wannan jiji ne da yi farkon ka gaba tafiya gaba wato kaje gaba hadisi ne za ka ya ji har ba zuwa azumi rediyo yanzu za ka zuwa za ka ji ana ta ba to sai wannan um sai ce ahibbati fillah ya kuma masoyana dan Allah hadi ru'usu aqlam fiya ahkam fiya wannan shine littafin da muka sanya ba ru'us dan kan alƙalima ne muka dan tabo da dangane da hukunta hukunta azumi a dukkuwa yace ina ta nabi ne warar tabtuwa na jira bi nau'in tsari yace ta hanyar wani wani nau'i na takaitawa min ba'dul kutubi al-ilmiya da cikin wasu littattafai na ilimi mujtaniban al-khilafat ina ne mai tantar sabani yace yayi kokari ko ya wannan da kawo kai ce yayi jeka a matsalar da yaji sai yace ina ne gudewa sabani wacce bunyatul fiqhiyya darasa al-farqu da al-farqu kun gane ko yau wannan rasul da take tafsirin da zai sauka da al-kali da gani karatu wanda yake da daraja kuma ala da ce um um menene ya rubuta a wajen ittizalatu ko wanda yake zan ya kara ba alayhi murada fi ma ka daba hulu da ba to ko ba sun mu dawala ga cikin fatawul wali ka tabi al-bukhari da ibnu qudama duk da da wanda aka kawo kaje ka koma kan kaje ka karanta yake wadanda wanda da ilimi da dalilai ilimi ya ga babu a wannan babu wa fa Allahu jami'a Allah ya zafar da duka bima yuhibbu wa yarda da abin da yake so kuma yau da sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in idan yake tare da wa ga ibn sa'id al-sha'bi imam hadid jali ahmad bin hanbal an gane bi tarika shine wannan littafin a shi ne kala su to ko kala da mu ne da mu hudu da ashirin da biyar wannan shekara aka buga littafin an gane shekara goma da bakwai Allah ya dace da mu mai duka ba Allah ya zaba masa da alkhairi mu kuma Allah ya dauke zirki ya ba mu ikon amfani da abin da muke to wannan shine karshen karatun mu na wannan ma'awan zangon gaba daya da dadin da kuma za a yi gaba ɗaya kamar yadda wato muka faɗa cewa wajen gaba ɗaya zuwa ake aita karatu cika abin da ya shafi ramadan ta ne to ga shi babban malamin mu sai malam jami'i shi ma karatun da gaba ɗaya zai yi a kan hakikar tafiya to kun gaje ba za mu gaji ba matsalolin azumi su muke bukata a kai saboda haka mu rufe karatu da zai insha Allah sai bayan sallah insha Allah ta'ala da Allah ya ara mana lokaci muna da kowa mun da sunan da jawawa da kofin ka ba ku Allah ya biya mana bukatun mu alkai iyayen mu Allah lokacin sarki ya ji kansu da zama mu da muke da rai Allah ya inganta wato rayuwar mu ka ba mu ikon biyayya gare ka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya wurin da lafiya Allah ka inganta lafiyar muna kuma ubangiji da sunan da tawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka tallafa mu yan uwa da suke sana'o'i na kasuwanci da wuraren aiki Allah ka shiga lamarin waɗanda suke jarabawa a makarantu Allah ka taimake su waɗanda suke da matsaloli wato wanda suka bayyana da wanda suka koya Allah ka yaye mu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا ولا تأمرنا واجعل ولايتنا في من خالف وخلاف الأعداء يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Thank you.